بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما سهبك إلا من سهبك وهو بأيبك أليم
ba wani wato cikakken ma'aboci wanda za a ce ya abuce ka sai wanda ya abuce ka yana masani da aibinka
وليس ذلك إلا مولاك الكريم ba ku wanda zai abuce ka tare da ya san aibinka sai dai ubangijinka alkarimu wanda yake mai baiwa shi ubangijin maɗaukin sarki shi ne ya san abin da yake tare da bawa a zahirinsa da kuma wanda yake da baɗinsa نعم
kuma shi ne ya san irin aibin da yake aikatawa amma tare da haka duk da haka ubangiji maɗaukin sarki ya rufe wannan aibin nasa kuma yake son sa kaga wannan ai shine mafi cancanta da bawa a ce ya abuce shi نعم kuma ya lalace ladabi wajen biyayya ga Allah a cikin zahirinsa da batin sannan kuma ya zama ya ji kunya cewa kada ya haike shi don babu wani wato cikakken ma'abuci wanda za a ce ya san ka da aibinka kuma tare da duk da hakan kuma har ila iyon kuma ya abuce ka to kaga ai wannan shi ya fi cancanta a ce lalle lalle baka haici wannan abu ba ta kasa ba kuma ya zama lalle lalle ka ji kunyarsa duk lokacin da kake son wanda ha'incin nan ku shine ka saba masa ko kuma abin da ya hore ka a ya zama baka aikata wannan abu ba shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji ku ji kunya daga Allah hakikanin na kunya dan kare da mana cewa duk lokacin abin da zaka aikata ka dinga tunanin cewa ubangiji madaukin sarki ba shine wanda ya san cikin ka ya san zahirin ka da batinin ka amma duk da hakan tare da ya san kana saban nasa kuma shi ya abuce kan kuma amma duk da hakan bai hana ya abuce kan ba bisa lalle wajibi a kiyaye wannan abokantaka da eh ita can a waɗansu mutane suke waɗansu daga cikin balin su ba suke faɗa suke cewa a idan ka jarrabu mutane gaba ɗayansu za ka same su kamar kunami ne ma'ana kowa ka abubuce shi za ga a wato shi ne kamar yake amfana da rarrabe idan ya san cewa tare da kai din akwai wata illa wata ke koyayya wanda kai kaɗai ka san wannan abin da zai san wannan illa da sai ya guda guda ta gudun kama amma ubangiji shi kaɗai ne wanda ya san komai naka tare da haka kuma ya abuce ka to haka lalle saboda haka lalle mutum ya abuci Allah da kuma wanda suke ma'abuta na Allah waɗannan abubuwan guda biyu su ne domin abotan ma'abuta Allah da shi ma abotan ubangiji yawa domin hannunsu a hakken hakkensu yana ƙara nasuwa a wajenka da kuma koyaushe yana ƙara zabar da kai zuwa babban suna bisa su kaɗai ne waɗanda suke ba ya kamata a ce ka abu
خير من تصحب
yayyan wanda kake abota من يطلبك لا لشيء يعود منك shi إليه ne wanda yake neman ka ba don wani abu ba da zai komo gare ka daga wajenka zuwa gare shi shi wani jama'a ɗauki sarki kamar yadda muka faɗa a ba cewa za a ga duk wanda zai abuce ka ko da dai ba don wannan abun ba in abota ce ba abota irin ta Allah wanda muke faɗa ba za a ga akwai wani abu ne wanda yake hange zai samu daga wajen ka ko da kai ma din kana samun wani abu a wajen sa to amma dai ba za a ce ba ko ba wani abu da yake samu a wajen ka ba ubangiji madaukakin sarki shine kadai ganiyu wanda abota taka da kake yake kokarin ka yi ka zo halaransa ba kawai don ka ƙara komai zuwa gare shi bane shi domin shi babu wani abu da zai samu da za a ce daga wajen ka ya tau zuwa gare shi wanda zai amfani shi wannan shine kadai mai wannan abota نعم لو أشرق لك نور لي نور اليقين da a ce hasken nan na yaƙi ne ya ya yi haske laka gare ka wato ya haske ka gare ka
لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها to da za ka ga lahira ita ce mafi kusanci gare ka mamin da a ce ka tafi zuwa gare ka نعم sun ce ka tafi zuwa gare ka ma a ga bayanai zai gare ka ko to da ma sai ka ga cewa ita ce mafi kusanci gare ka kaga baka buƙatar a ce ka tafi kenan zuwa gare ka inda a ce hasken yaƙi ne ya ya haske ka ga wajen mutum نعم wala ra'aita mahasinar duniya kuma da za ka ga kyawawan duniya qad zaharat kisfatul fana'i alaiha da kitse wannan na ra- karewa Mhm.
ta bayyana alaiha gare ta da sai ga kowane abu da yake na duniya ne sai ga cewa wannan abun fani ne kararre ne
na'am shi a yaƙini kamar yadda malamai suka bayyana shi shi ne mutum ya zama da cewa ya ya sami ilimi da wani abu wanda wani wahami ko wani kokonto bai zama ya cuɗanyi wannan ilimin nasa ba shi a kira yaƙini na'am shi kuma nurul yaqin ya zama ya bayyana gare ka shine mutum bayan zuciyarsa ta zama na cewa ta kusanta zuwa ga ubangiji madaukakin sarki ya zama a dinga ganin wannan asarin kusantar ga Allah a bisa gabansa a gan shi mutum ne mai gudun duniya shi mutum ne mai yawan kwaɗayi zuwa abin da ya shafi harkar lahira duk waɗannan abubuwan da shi ko mai bege ne zuwa halara ta jamala ta ubangiji maɗaukin sarki shi mai yawan gaskantar da kai ne duk dai waɗansu abubuwa ga shi mai yawan gaggawa ne wajen aikata marzatin layi kuma shi mai yawan a nisanta ne ga abubuwan da Allah ya hana waɗannan su ne hasake hasake kenan na shi waɗannan nurin da kinin ya ya hasaka kenan gare ka na'am sai ya zama duk jawarihun ga gabanka ko yaushe kokari suke kaga ta aikata wa an ga abubuwa waɗanda suke na kusanta zuwa ga Allah ba za a ga ta shiga laba zuwa wani abubuwan mutum sabanin wannan kuma sannan haila yau sai ya zama abin da yake ajilan ne sai nan gaba ana ganin sa cewa zai faru sai sai ya zama kawai yanzu yanzu nan ma kana ganin sa kamar ya gama- ya gama faru
na'am mutane abin da suke ganin cewa a ai lahira ne a kiyama ne zai faru Mm.
sai a wajen ka sai kaga cewa ai gaba ɗaya ma abin ma ya riga ya ma Amma ya an gama.
eh an ma yi shi an gama na'am kamar yadda waɗansu ba a daga cikin sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su suke bayyana kamar ha kamar kisa su hal
na'am
Anas bin Malik ya faɗa ya ce wata rana suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka hango wani mutum yana towa wani saurayi Hmm.
daga cikin mutanen Madina yana ƙara suwa kusa da su sai suka ashe harisa ne na'am sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace "Kai- kai ba asbahata ya harisu ya kawai gari ya kai harisu sai ce asbahatu mu'minan billahi haqqan na waye gari ina mumini da Allah kuma haqqan da gaskiya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ce masa ka dubu ba abin da kake faɗa ya harisu ka san kowane abu yana da hakika menene hakikanin imanin nan naka ne sai ce ai ya rasulullah na waye gari na zama na cewa na ba wa duniya bayana wato ba na ganin ta kwata-kwata saboda haka sai zama na cewa na hora dare na na kuma kishirwantar da rana ta wato kullum a cikin azumi nake da sauransu saboda ina yin waɗannan abubuwan sai zama na cewa har sai da na kai ina ganin kamar al'arshin ubangiji ma gashi gashi ma ni a kusa da yamma sai nake ganin kaman ga 'yan aljanna ma da ake cewa sai an tashi kiyama sai nake ganin su kaman ga su ma wannan yana ziyara wannan wannan ya ziyarci wannan nan kuma kaman ga 'yan wuta ma suna nan suna ta ihu suna neman taimako ya za a taimaka musu duk abin da ake faɗa din nan cewa zai zo ni sai na gan shi ma ga shi ma yanzu yanzu nan ya faru ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh hakika kai ka san abin da ake nufi da ka ka kai manzili wato na imani saboda ka lazanci wannan matsayin da kake ciki na'am sannan yana anan take sai ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kai addu'a gare ni da in shahada a wajen yaki sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi ya addu'a gare shi da haka sai aka yi shi ranar yakin badar yana shahidi na'am bayan kai shi an da daga yaƙi sai mahaifiyarsa ta zo ta ce ya rasu lallahi na ji labarin an ce ɗana har su ya rasu ka kuma san irin matsayin har su a wajena irin yadda nake son don na son ka bani labari idan ya zamo a cikin aljanna ne to shi kenan in yi haƙuri in ko ba aljanna ba yake ba to za ka ga abin da zai sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a kina hauka ne Ai, aljanna ba guda ɗaya ba ce aljanna ai aljanna ce da yawa kuma ɗanki yana cikin firdausul a alama a cikin aljannatin sai ka ta koma tana da dariya da kuma bakin cikin da kake tana ke cewa bakin bakin ya har su wato mamaki mamaki ya kai har su to wannan shine mutum ya kai hakikanin munzili kenan na na imani na yaki na'am ya zama da cewa yana ganin abin da ma ake ganin kamar ma zai zo ne shi tuni ma shi a wajen zama kamar ma ya riga ba a yanzu ma ba yana ba ma ya tunanin cewa wai zai zo nan gaba to dai da wa'ansu daga cikin sahabbai da yawa waɗanda suka bayyana irin waɗannan a wato kamar irin su ma'azu su ma duk dai irin wannan kusan kisa su ɗaya ne shi ma irin waɗannan abubuwa
ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu samuwar wani samun mai ma'ahu tare da Allah ba shi ne ya tsare ka ba an Allah ya gabarin Allah ka kasa ganin Allah wucewa Allah yana tare da wani bayan shi ba shi ne ya tsare ka ba izla sha ma domin Allah ya ba tare da wani shi shi kadai ne ai ba cewa a ilahu ma Allah ta'ala Allah amma yi shirku na ai ga ganka ce Allah tare da wani ai akwai wani ne saboda haka a cikin nan ba wani mujudin tare da Allah kada kada ka ce wannan mujudin din shine ya tsare ka gabarin kaga Allah a walakin hajji baka an huta hukum mujudin ma'ahu sai dai wahami na cewa akwai wani tare da Allah din to shine ya tsare ka wahami kana wahamin cewa akwai wani tare da Allah to shine ya tsare ka shi kuma shi ma wanda aka saman saman tallafa wahamin yawa shi ma wannan wahamin yana faruwa ne ka dinga wahamin cewa akwai wani gari ya tare da Allah to wannan abin shine yake sa ka sai ka dinga ganin a shi kenan akwai wani tare da Allah wanda a- a a zahiri ko babu babu wani tare da Allah sai ka dinga ganin sa cewa akwai akwai akwai akwai wani tare da Allah kenan to shi kuma wannan wahamin gariyata din yana sabotuwa ne yana zuwa ne saboda rashin tunani a cikin halarar ta Allah mutum baya yawan tunani a cikin halarar ta Allah sai idan ganin cewa akwai Allah akwai wani tare da shi kenan kuma shi wannan yawan rashin wannan tunanin shi kuma yana faruwa ne shi kuma saboda yawan san duniya domin ta koyaushe kake san duniya ta dinga shagalar da zuciyarka ne gabarin tafiya ya zuwa halarar ta ubangiji madaukakin sarki mutum da ba ta tafi boko balantana ma ai ta yi tunanin wannan abu shi sa ubangiji madaukakin sarki ya zama da cewa ba za ka ga Allah din ba sai ka dangana ta tare da wani na Eh, shi kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya san duniya ne a cikin wannan din bayi saboda bayyana kahariyarsa ya bayyana cewa akwai kahariyarsa kaga akwai wata hikima kenan tasa wajen wannan abin nan da yi na yawa shi sa amma ubangiji madaukakin sarki shi wannan ya tsaka barin waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin faɗin wani kudubi da yake faɗa Na'am.
shine abdulsalam bin mishish shi shi ne wanda imamu shazali ya karbi wannan ya gurasa a wajensa ta gudubaniya yana faɗa wata wasiya da ya masa yana cewa hadid basarar imani tajidillah ta'ala fi kulli shay'in wa inda kulli shay'in wa ma'a kulli shay'in wa qabla kulli shay'in wa ba'da kulli shay'in wa fawqa kulli shay'in wa tahta kulli shay'in wa qariban min kulli shay'in na
in dai ka ka- kai babu basarar eh, wato ganinka na imani za ka samu Allah a kowane hali a cikin waɗannan halayen da muka fara na kowane sannan ya ce wa addi anil jarfiyati wal hududi wa anil amakin wal jihati wa anil suhbati wal qurbi fil masafati wa anil dawr bil mahluqati wa mihik wa mihik al kull bi wasfihi al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa huwa huwa kana Allah wa la shay'a ma'ahu huwa al ana ala ma alayhi kana wani ya ayyuka cin wasiyar na
kaɗan daga ciki dai abin da yake nuna cewa duk waɗannan abubuwa a cikin kowane hali da ya faɗa ɗin nan ko inda hu ko ƙabla hu ko ba'a da hu ko fauka hu ko ta ta hu kowanne idan ka duba tare da abu za ka ga cewa akwai Allah tare da shi sannan kuma ila yau kamar duban zarfiya an an ce zarfiya shine zamani ko makani a kowane hali domin su ma suna ɗaya daga cikin aka wani ai saboda haka ka bar wannan sannan kuma da dai shauran abubuwa dai da ya faɗa a ciki waɗanda ga sanan dai ya yi nuni da su waɗanda ya nuna a ƙarshe dai kanan lahu wala shai ma'ahu wa huwa al'ana alama alaihi kana Eh, tun da an ka ce akwai mai kawo natu to da can Allah kuma ya yake a da can haka yake shi shi kaɗai ko to har yanzu ma haka yake shi ne kanan lahu kenan wala shai ma'ahu na wa huwa al'ana alama alaihi kana Eh.
laula zuhuruhu fil mukawwanati da ba don to kuma tun da ya yanzu ya tabbatar maka da wahada a rai Mm.
shine kaɗai taka ta Allah ko ya kore maka kuma samuwar gari gariyatu na'am cewa akwai waɗansu to amma kuma wani ai zai tambaya ce ah don haka ne in an ce Allah dai shine shi kaɗai kuma duk ya yi tajalli a cikin duk wa'annan abubuwan da muka faɗa cewa kaga shi kaɗai ne kenan ya tabbata don haka ne Allah mu kawuna ta kuma muna gani to su kuma ya aka suka samu in haka ne tunda ka tabbatar da wahada ta Allah shi kaɗai to amma kuma wanda ya duba ai zai ga cewa a ai ga wanda su ya duba sai ga ga mukawwana ce daban kuma watakila ya tunanin zatin Allah daban shi a wajensa kaga haka ne akwai wani ta'addi shi na'am shine sai ce da ya ga wannan shine sai ya faɗa yake da la zuhuruhu bil mukawwanat da ba dan bayyana ubangiji madaukakin sarki a cikin mukawwanatin nan ba waka alaiha wujudu sifati da samun sifa ba zai bayyana gare ta saboda a shikenan hasken ubangiji ne yake sirri a cikin waɗannan abubuwan shi za a shi kake ganin su kenan kamar dai misali ka ce ruwan sama ne a yi guda ɗaya amma sai ya bayyana launuka kala kala ko ba haka ba to kaga a shikenan amma dai ai ruwan zaman da ya zuba dai ai kwaya ɗaya ne amma in ya tashi sai ga wannan abun fulawa fure ne kwafuran ma zai ga wannan ja ne ga wannan yalo ne ga wannan gashi nan dai kala kala ko kuma kaga wannan a dawa ce nan wannan kuma ya fi ya tsirar da wa'an abubuwa Na'am.
kama haka ne hakkin ubangiji ne ya bayyana akan mu kawana da shi zaka je garin su ga sunan kaman sun adadin suna nan da yawa na'am amma ya za ka kyakya ta gani ka duba kamar yadda ya faɗa ɗin can Mm.
to da sai ka ga a shi ɗin nan je abin da aka faɗa a baya nan shi ne na'am na'am wallah zaharar sifatu da sifar ubangiji za ta bayyana daga mahallat mukawwana a da mu kawuna ta gaba ɗayan su zai zama kwata-kwata sauraka shi sa sai dai ya zama tajalliyatu ne na haskensa yake bayyana akan mu kawuna ta sauraka sai ka iya ganin mu kawuna ta na'am amma da ba da haka ba to da ba za ka iya ganin su ba da a ce sufofin su za ta bayyana to da duk mu kawuna ta nan sai ta zama tara tsantsane ba za ka iya za ka taɓa ganin su ba kwata-kwata
azhara kulli shay'in Na'am.
alhamdulillah